أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج اللهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من إدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بيت بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقلاب فريد داري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه وزنجرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إتياج إليه الحمد lillahi wal abdulillahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yau muna zama na uku a cikin juyo mu a cikin jawahirul ma'ani muna fatan ubangiji Allah ya fahimtar da mu Allah ya isar ya fahimtar ya amfanar nafan animan wa hususan bijai rasulullahi wa alam jiya muna cikin magana akan wanda suka ba wa kansu wajen hadaran Ubangiji, wanda suka ba da kansu wajen hadaran Ubangiji, za Allah zai yi abu don su, idan sun ba da kansu wajen bin Ubangiji, to Ubangiji yana sauraron su kai kuma ka nemi abu don su Allah ya yi abu. Su ne annafat wanda ake magana, wanda Allah ya ajiye abubuwa a jikinsu. اللهم اجعلنا منهم بجاه رسول الله وعلم رحمك الله كسني الله يا مكرامة دان وانا anni la astawfi ma li sayyidina ban ce maka na kawo duk wani abin da ke wajen shi wata tani ba a ban faɗa maka ba min al ma'asir wal ayat abubuwan da na sani ko da ayoyi alamomi wal munaqib wal karamati sabance na yi abadal adilina ba zan iya ba na faɗa abin da zan iya ne za ka ga saura a wajen wasu amma ban ce maka na kawo komi da komi na shawar sudani ba ba zan iya ba wadda harar dahiri li'anni domin ni kullum ma ta zakartu fadilatan duk lokacin da na faɗi wani fadala na wajattu fadilatun ukura sai na ji wata daban kuma in na faɗi wannan to sai na ji wata kuma daban to ina faɗan abin da ya zo ne ka wa kullum ma tadabbartu ayatin duk lokacin da na yi tadabburi cikin ayarsa ra'aytu akbar min ukhtiha zan ga wanda tafi wannan kuma girma ila halum majarra haka nake wato ma'ana abin da na fito da shi kasan shi sufanci malamai sun ce abin da ya fito na zahiri a rubuce da abin da yake goye a kirji sidara casa'in da tara ne ɗaya ne yake bayyana amma casa'in da tara baya iya bayyanuwa sai dai ka yi shuru kawai ilimi baya cikin takarda isharori ne kawai in Allah ya taimake ka in ka kama wata igiyar ka riƙe shikenan sai kuma kai ta tafiya suka ka zamo an ce maka ka gagara wa a fili sai a ce maka kai ne doctor ko a ce maka kai ne farfesu amma ɗaya ka kama yasa mai alburda yake cewa laisa fil kutubi wadda fatiru ilmun innamal ilmu fi sudurir rijali takarda babu wani rubutu a ciki babu wani ilimi a cikinsa ilimi yana cikin kirjin mazaje ne shi yasa shaujan yake cewa law butu ma bi min al ilmi wal ma'rifati laztama ahli al ilmi wal irfani ala qatali aw kufri aw ikhraji an da'irat al islam yana fadawa wa'annan gadari fadin wayannan fakul mazajen yake cewa su din da suke gaban su yake cewa da zan bayyana abin da ke kirji na na ilimi in faɗa muku yace to da masu ilimin ku da wanda suka gadaran sun san Allah a cikin su in na faɗa abin sai sun haɗu sun ce kai anya ko sai bai kauce ba yace fadalan amma siwa balle wasu kuma kenan kudin da ake tsora muku wanda kuke ɗauka balle wani to haka abubuwan suke tafiya lafiya ma balle wa radiyallahu anhu shi shehu jani bakin fi qaidil hayati a lokacin da yake wannan magana yace ba na faɗa muku bane balle ma yana raye ai bai koma ga Allah ba balle a ce ilimin ya koma ga Allah saboda haka kuwa tunda yana raye ashe akwai sauran buhuru wanda za su zo na ulumu wanda za su bayyana lihada al'ahadi wannan lokaci shaharun lai sha'aban ina cikin watan sha'aban ne salasa ashar wa mi'atain wa alf ne wannan maganan ma'ana saura shekara goma sha bakwai ma kenan shehu tijjani da su wannan na faɗa muku abin da ya faru a yanzu kenan nake faɗa ban faɗi wani fadala na shi ba ban faɗi wani mu'jiza min karama tasa ba ban faɗi wani abu nashi ma'atir sai akwai wanda take koyi wanda ban santa ba sai na faɗi wannan ga wata kuma na'am fa kullu ma yuraddu alayka dhikrahu fi hadhihi taqayyid ko lokaci na na jawo maka wani ambatan su cikin wannan abin da na dabaibai fa inna ma huwa ba'dun ma fata mimman salafa qabla hada tare yace wannan yana daga cikin waɗansu abubuwa ne da na kawo akwai wanda a cikin tarihin na sani ya wuce wa halafa man halafa na biyar da wanda ya biyar fadunaka koma bayan ka fa innaka satqibu insha Allah ala shay'in sharifun zaka ga wani abu madaukaki wa amrun munif lamari madaukaki min karamatin adidatin daga karamomin shautu jani masu yawa daban-daban wa habarin jadidatun labari sabo tukta sabu nuran wanda hasake-hasake su suke ko kuma iktibasi ko kuma iktisadi shin tukta sabu nuran wanda haske ne yake ake ake ana neman sa ne da haske da haske ake neman a gane shi wata ku zama fi kalbika sururan in na ma haka zuciyarka za ta samu farin ciki fa innan naba aljarid domin labari sabo mawuƙiyawo fil asma'i allaziz yana fadawa ne cikin ji lokacin da zaka dinga jin daɗin abin wa ha ana askuru laka insha Allah ma tuqirru bil uyun to gashi yanzu kuma zan fara faɗa maka wasu abubuwan da idanuwarka za ta yi sanyi da jin daɗin sa wa yatasalla bihi kullu mahzunin wa yatasalla kun ga wannan wa yatasalla ba da sabi ba da sinun da haƙurƙurtarwa za ka samu san ido in kuma waita salla da sadi ne shi kuma kuna min masa indi duk abin da za ka ji na faɗa maka to ya inganta a wajena wata ƙarrara kuma an maimaita shi wa fi maqna'un ya ishe ka wadatuwa liman fahima ga wanda ya fahimta wata dabbura ya kai kawo li'anna ma'asir hada sheikh domin gurbin wannan shehi radiyallahu la tusa baka saka iyakance abin da ka gani ba wa manaqibuhu manaqibin salatus tuqsa ba a iya tsaye da shi fakar sha'ad bihal ahbaru labari ya ya nashara akan shautu jani har su sharar laili wannan har shau jani ya zama kamar dare da rana ne ba abun da zaka je sai ka ba da labarin ga yadda dare ya daren garin ku yake irin namu ne ko ya ranar garin ku irin tamu ce a ko kina ka je ya ka je situ fawq al-aqami walan ta yujad la haddan ba za ka samu iyaka wajen shau jani ba wala miqdaran ko kamar miqdari kaza wa inna ma nuridu sababatan za mu kawo maka waɗansu abubuwa ne saboda so fala na taƙayyadu man adaha ba za mu ce in ba namu ka ji ba ba haka ba ne faƙar ya killu an ha kirɗasun kaga ya killu ya killu ya nauyaya ya killu ya nauyaya kirɗasun wa kalamun takarda ba ta iya ɗaukansa balle alƙalami an gane? ya waya aya fi ɗalibi ha ariyadu ya aya gajiyarwa gajiyarwa ya aya gajiyarwa fi ɗalibi ha ariyadu wal ƙidamu wato da hannu da gabatuwa ya gajiyar da kowa fayyacin nasi a sharumin nari alal alam shi a cikin mutane kamar wuta ne alami ne wa kasa daga sha'iru fi baitihi mawaki ya yi gaskiya cikin faɗinsa har ƙulu da yake faɗa a barar ɗauye fasal anhu ahadu ilimi wal aqal wal hija fasal idan kana son ka tabbatar da abin da na faɗa fasal anhu ka tambaya wa shi wuce jani wa za ka tambaya ce ahlul ilimi mabuta ilimi wal aqal ka tambaye masu hankali wal hija hankali daban hija kuma ƙwayan hankali hankali da masu hankalin hankali shine hija wa man kana za ilimin da wanda yake jin shi mai ilimi wa kullu zawin miski da ma'abucin ibada ku tambaye su ku ce waye shautu da ni walakin sai dai askuru laka jumlatan zan faɗa maka a jumla tasahilaha uzunu sami'i wanda za ta koru ga kunnuwan mai ji bai ji irin wannan ba wata zarafa da hal uyunu bil madani idanuwa za su iya zubar da hawaye za su iya sakan ruwa na hawaye wayan tafau biya insha Allah al'ashi wa bayu da mai ji da mai sabo duk gabaki daya za su amfana da ji min kalamin sami'tuhu minhu daga maganar da na ji daga gare shi au katabtuhu min khatihi au katabtahu ko na rubuta min hadihi daga rubutunsa au ahbarin ko labari fi sayarihi daga tarihin rayuwarsa taltaqituha min ashabiya wanda na samu labarin daga abokanansa wa mulazimi da wanda suka zauna tare da shi kana son sanin abu to ka tambayi wanda suke da anil mar'i la tas'al fa asir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaftari wa ma shahatu min dalika da abinda na gani ni ma wa ba'daha min haddi gairi wani kuma na gani ne daga rubutun wasu wato duk abinda zan gaya maka yana ɗauko maka labarin abinda zaka gani ne gaba akan shautu jami ga na zauna da shi na ji a bakinsa na gani a aikinsa na gani wasu sun rubuta abin da bana nan aka yi abin wannan to shine kuma duk wannan saha ya inganta wa karrara abin kuma ya tabbata saboda haka duk abin da ka ji ya faɗa a cikin nan to shi ya kawo to ya samu ne daga wajen shehu tijjani ko ya samu daga wajen mazauna da shi walam aktub shay'an ba rubuta wani abu ba min ahadin daga wani hatta atasabbat fihi sai na samu yakinin sa wa taharras sidika na bincika na bincika tsakanin gaskiya min man yurkihi daga wanda ya kawo hikayan walakin azzanna bihi jamilun sai dai ina masa zato mai kyau tukunna in kawo abun aje amma ba na kawo labarin da na ji daga wajen wani haka kawai ɗauke shi is kullu man talaqaitu anhu akwai alama is tunda kullu man talaqaitu anhu duk abin da na gamu da shi aw rawaitu ko na rawaito marsumun bisa mati silahi a rubuce na gyara kimar a cikin abin da gani fa innahum ahlus siyadati wa ahlul diyanati na karɓe shi ne daga ahlus siyadati shugabanni wa ahlul diyanati kuma abuta addini wa ahlul mahabbati masoya wa ahlus siyanati masu kiyaye abubuwa kullun duka wa'annan kuwa yuktada bi qawlihi ana yin koyi da maganarsu ja'alani Allah wa iyyakum min al-munharijina fi sirrihi da ni da ku Allah ya sanya mu daga cikin ma'abuta shiga matafiyarsu fi sirki cikin matafiyarsa wa min al-mahsubin Allah ya sanya mu daga cikin abin lissafi fi hizbi mu zamo daga cikin jama'a shaut tani wa mimma urifa qadari Allah ya sanya mu daga cikin wanda muka san matsayinsa wa kad sayyibahu kuma ya zamo mun abokance shi bijahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi albarkacin sayyidina rasulullahi da alayensa da sahabbansa fa inna man tashabbasa bi azyalihim domin duk wanda ya yi riko da igiyar shautu jani balagal ma'amula ya kai gurin da ake nema ya kai balagal ma'amul wa kana shi ma ya rumuhu qaribul usul ya kasance yana daga cikin ya rumuhu yana neman sa makusancin saduwa fa afsat kai shimfida ayyuhal muhib ya kai masoyi aidud dara'ati ka sanya hannunka irin na kaskantar da kai inda zikirhum lokacin da aka ji ana ambaton su a ga wannan ya faɗa maka wa inda zikirin salihi na tunzalul barakatu to nan za ka ga abin da ake son ka gani fafsir ayyuhal muhib wa aidud dara'ati inda zikirihim wa kif mutazallilan inda babihim ka tsaya mutazallila mai kaskantar da kai inda babi ba kobansu wa kul ka faɗa bilisanil iftikari da harshen nan na bukatuwa Allahumma arham abidika ba'i Allah ka ji kan wannan karamin bawan kannan mai rauni wa in kana ala jawarin wata ati wata ko da yake yana cikin sako kuma da aikata abubuwa yana tauye mudu fagar qala ta'ala domin ubangiji ya faɗa ala lisani rasulihi a harshen annabi sallallahu alaihi wasallama ana inda mun kasiratu qulubihim min ajali ni ina tare da wanda zuciyarsa ta samu tazalluli da tabaufi da tadarrui min ajali duk wanda ka ganshi ka samu wannan tunanin a kansa to Allah zai saurare ka fa tazallilu wal ittikaru khairu ma yuqtana abdu fi hadidda kaskantar da kai da bukatuwa shine mafificin abin da bawa yake wadatuwa da shi a wannan duniya a wannan daru daru daru duniya kenan wa alam rahimakallah ka sani ya kai bawa Allah ya maka rahama anni shari'at ibtidai hadal kitab na fara rubuta wannan littafi al-mubarak mai albarka awailul sha'ban farkon sha'ban ne sanata salasa ashar wa mi'atain wa alf fas shekara ta dubu da ɗari biyu da goma sha uku a fas harasa Allah bi ainihin riayati Allah ya kiyaye ta da idansa na kiyayewa wa ruju min Allah ina kauna wajen ubangiji an yarzuquna hairahu ya ba mu arzikin alhairin sa innahu rahimun wududun ubangiji shine mai jin kai kuma mai so walam aktum minhu harafan ba rubuta wani harafi ba illa ba da istiharatin nubuwa sai da na istihara na annabta zo ka ba su abin da Allah ba su da ba su da annabi wala ja'a ila Allah na fake zuwa ga Allah wal ibtikari ilai da bukatuwa zuwa gare shi min kulli barriyatin daga dukkan wani halitta fanas'aluhu ina roƙonsa subhanahu ubangiji an yalhamuna fihi ya mana ilhama bila husnul sawabi mu dace da kyakkyawan dacewa innahu karimun domin shi ubangiji karimun wahabun kuma mai yawan baiwa ne wa ma misli man yatajasaru ala jami'i kalamil awliya ba iri na ne wanda zan dage in ce sai na tattaro maganan waliyan Allah ba wa shama'ilihim balle in tattaro irin ɗabi'ansu wa ta'arud li masailihim balle yin mu'arada da mas'alolin sa muwahibin da bai bayan su lakin sai dai lamma ra'aytu haqqu ashabi sayidina lokacin da naga rubutun sahabban shehu mu radiyallahu anhu taqasarat an jami'i kalami sai naga duk maganar da suke suna takaitawa yayi yawa ya yi yawa wastawallat alaihim gafalatu istawalla wato hankalinsu ya yi wani guri fitta ƙaɗi ulumin wajen su sanya abin da ya dace da martabansa wa sararihi da sirrorinsa wa sarar kadu wal jaddu wa sa'i sai zama abu ne mai wahala da ƙoƙari da aiki inna ma huwa al-maqsur al-fani wannan ya takaita ga wannan ƙararre walau kullu shasin yu'ani shi kuma kowane mutum yana bukatan bayyana abin da ake son a amfana da shi a hasu ci takaɗi sai na karbi abubuwan da na gani haza durur wannan dausayi lu'ulu fiyadil fatarki a wannan fatara wa hazil kasadati da wannan kusada hina bazzala lokacin da ya watsu kullu wahidin min wujudahu kowa ya watsa juhudinsa ya kawo ni ma sai na shiga waje ala fi zalika niyyatu sai na sanya niyya da nufi wa allamtu na sani anna kullu kashidan labudda an yudlam duk wani mai sana'a dole ya nemi abin da yake sana'an ya gane wa amma qalilun ya fasu alaihi amma wanda yake kaɗan ne yake bincike akan sauyar gaba yake yin kwaɗayi wa rubama ɗuliba dai yu an nema fi babul ahyan a wani lokaci falam yujad ba a samu ba li'izzati saboda an sake shi ya tafi li'izzati inda man ya arifu qadaruhu wanda suka san kadarin ba su taro shi ba wa qadaru qimati ba su san wanda suka san kadarin kimarsa ba su taro shi ba fa alzamtu nafsil qu'uda ilayhi sai nace to bari bi wannan abubuwan ne kuma na lizantar da kaina wa sarraftu himmata sai na juya himma na litalabihi ga nemansa wa jam'uhu da tare shi wa kullun yuda ala qadar daqati kowa yana bayarwa gwargwadon daqatihi wa wasihi da yadda zai yi istirja'an saboda kauna li hadhihi himmatul addaniya da wannan himma wadda take makaskanciya almashubatu wanda aka cuda ta da afalin radiya da aiki wanda yake ba mai kyau ba alal al'alallahi an yasibuha na ba da amana ta wajen Ubangiji, ya datar da ita bi kauli lahairi, in faɗi alhairi, albariya majibancin lamari, ai su ƙala wa aujaba, gunda ya ce kuma ya wajabtar almar'u ma aman ahabba don in samu wannan kujera. Almar'u ma aman ahabba, mutum zai zamo tare da wanda yake so. wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah man ahabba qauman kana minhum man ahabba qauman wanda ya so mutane kana minhum ya zamo yana tare da mutanen Allahumma ja'alna minhum wa ma yuqal da abin da ake cewa hum qaumun la yashqadihim jalisuhum su mutane ne wanda ya zauna tare da su baya tadewa Allahumma kama mannatta ubangiji kamar yadda kai wannan baiwa awwal awwala alaina ka sanya mu daga ciki bi ma'arifatin da sanin su fala ta hajibna kar ka tsare mu an muhabbatin gabarin son su wa ru'yatum da ganin su wa hamalna ka dauke mu ala sunnatihim mu shiga cikin sunnan su wa tariqatum da hanyar su wala tahullu bainana wa bainahum kar ka tsare tsakanin mu da tsakanin su hatta tahullu na mahalla tahalluna tahullu tahallu sai ka saukar da mu na ƙarshen kenan mahallan gun da suke wata da khuluna madakhalahum ka shigar da mu mashigan su ya rabbal alamin ya ubangijin alam wa as'aluka ina roƙonka allahumma ya allah an tagashir lana ka gafarta mu ma daga da alƙalamu abinda abinda alƙalamin mu ya tuntube daga kenan wa zalat bihi alqadam kafa ya zane فإنك أنت الله ذو الجود والكرم domin kai ne Ubangiji ma'abucin kyauta da baye-baye, wa as'aluka ina roƙonka Allah ta ji ma nasturu hujjatan alaina abinda za mu rubuta kar ya zamo an kama mu da shi waje alhu hujjatan lana ya zamo zai tsare mu ne a wajen ubangiji ya shaida akan mu ya rabbal alamin wa man wa mun lana bil kamali kai mana kyauta da cika wa nahnu mahallun naqas domin mu a tawaye muke wal galadi ga galadu ga naqasu ga khada'u wannan mu ba mu da shi muna da shi ubangiji karka kama mu da wannan kashirina kuma mun takaita ce sa'ai cikin aikin mu an maddala khadai ba za mu iya ba duk aikin mu sai mun yi kuskure lakin zanna sai dai zaton mu bisadati da shugabannin jamilun muna musu kyakkyawan tunani izuhum mahallul karami domin su ma abutan karamu ne aljazil mai girma wa hasha liman ta'allaka bi azalim Allah ka girmama ga wanda ya rataye da wa'annan bayin Allah an ya hamiluha au tahayiz bi janabihim an ya hamiluha ka jefar da shi au tahayiz bi janabihim an ya tafi ko ya zo ya rabe da su ka ce ka bar shi ba za ka yi haka ba fa inna tafili sa'atun la yuraddu domin kankanta ta a farfajiyarka ba za a kore ni ba wa an badin la yusaddu kuma in nazo kofarka ba za a rufe ba wallahi daru qa'ilihim mamakin mai kukugan abin da yazo da shi yake cewa hum sadati hum rahati hum muniyati ahlu safa hadhal ma'ali al-fakhira hum saboda su ne sadati shugabannina hum rahati su ne hutuna hum muniyati su ne gurina ahlu safa wanda suka karkaka hadhal ma'ali al-fakhira sun tattara المعالي الفاخرة abubuwa maɗaukaka hasha hasha ubangiji ka tsarkaka liman ka habbahum ga wanda ya so su au zarahum ko ya ziyarce su an ya hamiluhu ka yi watsi da shi sadati fil akhirah sunan shugabannin mu a lahira wa qala ghayruhu basi abharul basit kenan wali suhbatikum fadlun ala nasi abokantaka na da ku shi yasa ya fifito akan mutane ban yi abokantaka da kowa ba sai ku wa kullu man habbakum duk wanda ya so ku ma bihi min ba'sin ba zai samu wani laifi ba antum murad ku ne manufa wa ma tilka wani gairukum a cikin mutane babu wani waɗansun ku laula kumu ba dan ku ba lan tadab annafsu wal anfas da rayuwa da numfashi bai yi daɗi ba la ta hamuluni kar ku watsar da ni fa inni abdu hadaratukum ni bawa ne a cikin hadaranku mahallukum sadati masaukanku shugabanni na minni ala rasi wato yana yana yana kanku wa argabu ina kwaɗayi liman tsala'a maktubana ga duk wanda yayi mutala'an abin da muka rubuta haza an ya gubdu anu ainul intiqad ya rufe idansa kar ya ce zai warware domin zai shiga abin da bai sani ba yawa ya gudu anu ainul intiqad kar ya ce shi mai nakadu yawa zai yi nakadi bai san abin da ake magana ba wannan babi wannan bangare ne ba irin yadda kake zato ba ne wa ya samu lana ya yi haƙuri ma yulfihi min tafsifi abin da zai same shi na daga canzawa wata harifi da juya wa ziyarati wata da difi ko ya kara ko ya rage wannan ba ilimin ba fikihu ba ne wai mai ibn rushd ne yake cewa laqad azintul islahi lil ilal li kulli zi lubbin mudawi lil ilal to wancan wannan harshen ba irin wancan ba ne yawa kar ka zo abin da baka sani ba ka zo ka ce a canza kaza yake nufi a'a ka bari kawai kuma gaskiya ne wannan abun na ga aya lokacin da nake rubuta alfiya wato idan na rubutun wani lokaci in kaza tana wanka haka ina ganin suna annabi a jikinta a lokacin ina rubutu wani lokacin na tafiya a jikin bishiya haka ganyen bishiya nake gani a rubuce to ni da na gani sai ka zo ka ce min za ka canza mu shi ne kai baka shige ni ba shi yasa duk masu sharha in suka yi ce wallahu a'lamu wannan shine zaman lafiya eh da yawa na ga abubuwa lokacin da ke rubuta alfiyan na gani da yawa wallahi tallahi sai in ga abun wani iri na ce to ta yaya mutum zai zo ya dinga karyace irin abin da kai ba a nuna maka ba wannan kuma an nuna masa baka san shi ba to irin haka da neman fitina to irin wayannan abubuwan suna da wahala maganan da ya faɗan haka abin yake sai ma abucin rubutu shi zai gane zai gane in aka zo ce me za ka ce akan kaza ya ce to kai ka ce kaza ce to kaza ni nake nufi in ka ce kaza ce kaza nake nufi sai kuma ya ba yadda za ka yi kuma larabcin ya bayar ya ba da ma'ana kai iya gun da ka sani kawai ka sani ba zai yiwu kuma iya abin da ka sani kawai ya zama hakan ba Allah ya kiyaye wa islahu ma wajada fihi min al-halal ya ingantu ma wajada abin da ka sani fihi daga cikin min al-halali in ka ga wani gurin da bai cika ba cika wa tuqadilu juhulina bisafi ka fuskanci jahilcinmu da lullubewa wani igiba'i da kau da kai husul amali da kyakkyawan aiki fa inna lasna min ahlil ilmi ka gani go mu ba ma abutan ilimi bane wa dirayatuhu ba ma abutan ilimi ne da dirayan sa ba wala min ahlin nahwi ba mu ba malaman nahwu bane karkace zaka gyara nahwu wasina atiji sai sai sai di wannan mai rasuwa dan shi Ibrahim. A'a. A'a. Mai kama da shi Ibrahim. Shehu na zero. Ai ya yi yawa a cikin malaman Kano ya yi rubutu da ya yi rubutu sai ya ba shi gyara ko malam shehu shaibu ne a cikin marubutan nan yawa malam malam da ya je sai caccan da wasallin ya caccan da wasallin da ya zo duba ce kana tsammanin ban san nawo wani na yi rubutu ka canza da ya kama yayya ga ya ta yi abinda kama dan ya bata ma'ana wannan ba ka'idan na hau ake ne nan da na baka yadda na baka amma nan ba zai bada yadda ake nufi ba eh kai musu magana sai dai za su jira ni ba zan ne yake karatu ba to irin haka duk yadda abubuwan yake gudana kenan wala min ahlin nawi was sina'ati ko ma abutan nawu ko sina'a na nahawu wa inna ma hamalna ala zalika shiddatu ibdina mun dauki wannan ne saboda tsananin soyayya mu fi ahli hada janibi a wannan ma abutan wannan janibi wata alluquna bi haula al ahbab da ratayen mu da ha'ula al-ahbab masoya wa man aqama li nafsi uzran wanda ya tsayar da kansa ya sa uzuri askad anhu lahum ba halin ka zarge shi dan kaji ya riga ya faɗa maka shi ba ma ba yana magana bane akan nahu ba yana magana bane akan sinatu ba yana magana bane a'a shiddatul mahabbati hiya allati akhazathu ha wa fi yaqulu al-qa'il anan ne mai fara yake cewa idan إذا تزر الجاني محال عذر ذنبه وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب إذا تزر الجاني جاني mai zunubi idan yayi uzuri mahalla uzuru zambu an shafi zunubin sa wa kull wa kull imra'in dukkan mutumin da la yaqbalu al-uzra in baya karban uzuri muznibin shine kuma mai zunubin eh in dai za ka maka uzuri kace ba ruwanka da uzuri to kai ne kuma ka fada ya haka ya kamata saboda kai ma a ciki kake kace kace gurin da kake ganin kana da hannu ne kake ganin ba za ka karɓi uzurin wani ba wa kad ana lana lokaci yayi gare mu an naskuru ba'ad haza in faɗi wani abu marum nahu abin da muka yi nufi wa nubiha kuma mu bayyana lissami'i ga mai ji malihi abin da ke wajen shehu tijani wa udna hukuman tattale shi min zikiri fa ba ila hada shay za mu faɗa fadalan wannan shehi radiyallahu anhu wa abarihi da labarinsa wa qawalihi da zantarkansa wa qalihi da alayensa wa asarihi da gurbinsa wa ma la alal qulubi da abin da ya haskaka ko kuma ya bayyana alal qulubi a zukata wal arwahi da da, da ruhi min anwarihi na daga hasake hasakensa wa asrarihi da sirrorinsa wa sahabi da sabansa wa aurari da wuridinsa wa azkari da zikirinsa da tatmainna bihil qulub wan nufus dan zukata da rayuka su nasu wata sila za a gyara min ba da laili wa hashatu naharin wato bayan bayan dun dai na tsoro akwai rana na tiskarin na ambato fi buduri wa shimusi cikin taurari ko watanni da hasken rana fa kullu na cewa billahi astainu wajen Allah nake neman taimako fa huwa hasbi ubangiji ya isa mun wa nimal hasi madalla da wanda ya isa wa nimal ma'in madalla da mataimaki mu'minina na za mu tara abwabi babi babi wa fusuli da fasali wa tarajimuhu za mu yi tarjimanin sa wa usulihi da asalinsa fi sittati abwabin cikin kofofi guda shida wa muqaddimatun da muqaddima wa hatimatun da hatima fil adadi cikin kidanyewa wallah as'alu Allah as'alu Allah nake roko an ya muddina minhu ya mana madadi bi husnul madadi da kyakkyawan madadi fa huwa jalla wa ala shine madaukaki magwayi alwahid alfard samad makadaici shi kadai abun nufi babi na farko fi tarihi bihi wa shauci jani wa bi maulidihi ya aka ya karfe shi wa abawaihi mahaifansa wa nasbihi nasbarsa wa ashiratihi yan uwansa alaqarabina ilaihi wanda suke kusa gare shi wa nasha'atihi wa bidayatihi faruwansa da bidayarsa wa mujahadatihi da mujahadarsa wa akhadhu tariqi rushdi da yadda ya karba hanyar shari'a wa in an ce a rushudu ma'arifa alhidayatu shari'a wafi salat sulin akwai fasali guda uku albabu sani a babi na biyu fi muwajirihi cikin muwajirarsa da halayensa da makaninsa almuttasiu bihi wanda ake siffanta shi da shi wa kamalihi da kamalarsa wasirati da sirarsa a saniya maɗaukakiya wa jumal min ahlaki saniya da jumla daga ɗabi'arsa maɗau uzun mu'amalati da kyawawan mu'amalarsa ma ikhwanihi tare da yan uwansa wa ahli muwaddati da masoyansa wa fi salasatu fusuli shi ma yana da fasali guda uku albabu salis babi na uku fi karamihi cikin kyautarsa wasu haɗihi da kyautarsa wa azin fitu fatuwati wa fa'ihi da alƙawaransa da cikawansa wa khawfihi wa quluyi himmatihi da tsoronsa ubangiji da himbarsa madaukakiya wa war'ihi da tsantsaninsa wa zodi da gudun duniyarsa wa mau'izatihi da wa'azinsa wa hurriyatihi da hurriyarsa wa dilalati alallahi da kuma yadda yake shirya da mutane zuwa ga Allah wa jam'i alaihi da kuma yadda ya haɗu a kansa wa sauƙi la'aqawam da yadda yake koro mutane bi halihi da halayensa wa makalihi da maganarsa ilaihi zuwa ga zuwa gare shi wa fi salatu fusulin shi ma ya samu fasali guda uku balbabun rabi'u na uku fi tartibi auradihi cikin jera wuridan sawa alkarihi da zikiransa wa zikirin tariƙaci da ambatan tariƙarsa wa atba'i da masoyarsa wa faslun wa fadalun wurdi da fadalan wuridinsa wa ma adallahu litarihi da abinda Allah ya tanada wa mai karanta wa sifatul muridi da waye muridi a tsarikan tijjaniya wa halihi da halin muridin wa ma ya kadahu an ustazi yaya za ka yi a koranka ake yi ko kuma yankewa kake yi gabarin alkawari wa kafiyatu sheikh wane ne shayi alladhi yatba'u yatba'u wanda ake jin sa bi sa'iri aqwalihi da sauran zantukan sawa ƙari da hal aikinsa wa kaifiyar simai da yadda ake jin abin da zai amfanar wa ma yatba'u fi sairil layali da abin da zaka ji cikin daranka wa ayali da kwanaki wadiyatu shatta to anan ne zaka ga addu'o'i a jarahallahu ala lisanihi wanda Allah ya gudanar a harshen Shehu Tijjani kama hiya adatu karima kamar yadda al'adar su take mai girma ala qulubi ahli irfani a zukatan ma'abuta saninsa wa fi salatu fusulin shi ma akwai fasali guda uku albab al-hamis babi na biyar fi zikir ajawi bace amsa fatawoyin sa ala ayatul qur'aniyya ayoyin qur'ani wal ahadis nabawiyya da hadis manzala wa fi zikir rasailihi da kuma yanda ya rubuta wasiƙansa wa kalami da maganar sau isharati da isharansa wa ma sami'tuhu min faidi ulumihi da abinda na ji yadda yake kwararo ilimansa wata karira ce da tabbatarwansa wa fi fusulul arba ya saba kaga duk sauran su zasu fusulin ne albabu sadis babi na shida wannan shine tattaro rikita rikitattun abubuwa a nan gurin fi jumlat ne karamati cikin jumla daga cikin karamomin shau tijani wa ba su ma jara fi tasarif min tasarifati da abin da ya gudana daga tasarifin sa wa mattafaqa li ba'd ashabi da abin da ya ittifaki ga wajen sahabban sa ma auta da shi min mukashafati abin da ya gani ya faɗa kafin abin ya tabbata awrattuha al-akhar al-abwab na kawo wani babi akan haka litakunu al-masku hitamu saboda miskun hitamu saboda ya zamo an cika shi da hitamu miskun kenan wa yakmalu fiha an cika ma yastamlahu abinda zai maka haske min kalamin na gazance ala karamati ga karamansa wa yasfuru muhibbu bin marani almuhibbu masoyi zai rabauta bin maramihi da abin nemansa wa yasfil galila zai warkar da mai jin kishin ruwa lau'atuhu wa garamuhu da da sake cikinsa da kishinsa wasan maitu sai na sa wa littafin jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani jauhari ne na ma'ani wa bulugul amani kuma isa matuƙa ne na guri min faif da abul abbas tijani daga kwaranyan abul abbas tijani wai lallahi istinadu Allah na dogara da shi wa alayhi da itimadu da shi kuma nake nake dogara istinadu itimadu wa minhu al-fatahu da Allah nake neman fatahi wal imdadu da madadi wat tawfiq da gamdakatar wal isadu da arziki fa huwa karimul jawwad ubangiji shine mai karamci mai yawan kyauta wa bi subhanahu al-quwwatu wal i'anatu ubangiji shine mai tsarkin ƙarfi da taimako wa alaihi ta'wilu komi na komawa gare shi ne fil itimami wajen cikawa wata kamilin cikan cika fala quwwata illa bihi babu wanda yake da ƙarfi sai Allah wala rukunu illa ala janabi babu wanda ya kamata a karkata gare shi sai Allah wa huwa alwali shine majibancin lamari wal kafiru shine kuma mai daukar lamari wa huwa haziya isamun wa nimal wakil ma dalla da wanda ya isamun faƙulu na cewa billahi tawfiq gam da katar ya tabbata ga Allah wal hadi shine mai shirarwa ila sawa'i dariki hanya madaidaiciya ba mu tsaya ana gobe da mu tashi da daga muqaddama insha Allah Allah ce mu kinga Allah ba mu ilimi albarka Allah kara mana san manzo Allah Allah shirye da mu amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أنا أشهد الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المتعلم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في إنك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الأرض الفاتحة